الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwa gawon katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar alhamis goma sha ɗaya da watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ne 21 da watan uku shekara ta 2024 miladiya. A daren jiya da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun ida wannan Sura mai albarka Suratu Qaf. Yau za mu tashi farkon Sura, Suratu Zariyati. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar faɗi daidai a cikin wannan sura kuma ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya. Na'am, Allah mu ya ce, Suratu zariyati makiyatun waya sittuna aya.
Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك
نعم.
إنكم لفي قول مختلف Dakata daga nan, Allah samu zo nan a fasarai. Wannan sura, sura ce makiya, kuma kun san ƙa'idodin sura makiya. menene sura makiya kenan an sabkota bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga makka zuwa madina bayan ya yi hijira kamun ya yi hijira afon kamun ya yi hijira aka sabkota kamun rasulullah ya kaura zuwa madina aka sabko wannan sura sai aka dasa mata makiya ce sannan kuma tana da ayoyi guda sattin ayata guda sattin wannan sura tana karantar da mu kamar yadda sauran surori makiya maudu'insu babban maudu'in da suke karantarsuwa shine aƙida aƙida tsantsa a guji shirka a koma ga Allah subhanahu wata'ala kada mutum ya kuskure ya mutu yana shirka surori makiya gaba ɗaya umuman karatun da suke karantar da mu kenan aƙida zunzurutu cewa babu wanda ya cancanta amma ibada da gaskiya sai Allah haka wannan sura ita take karantar da mu a gaba ɗaya a umuman sannan kuma za ta ba mu wasu daga cikin labarin annabi ibrahim alaihi salam halilullah wani labari ne shine lokacin da mala'iku suka Allah ya aiko mala'iku su zo su halakar da mutanen annabi lot da ba su yi ba imani da shi mala'ikun nan sai suka biyo ba suka biyo sai suka biyo suka zo su gaida ko kuma suka biyo gurin annabi ibrahim suka biyo gurin annabi ibrahim kamun su je su halakar da mutanen annabi lot za mu ji yaya ne aka yi kuma menene aka yi an fahimta da kyau ko sannan kuma da wannan sura za ta ba mu labarin a lokacin zawon mala'ikun hal albishirin da suka ba mata annabi ibrahim kuma ta ba mu labarin wasu kaɗan daga cikin labarin annabi musa da kasurgumin kafirin wannan da ake ce ma fir'auna yadda allah ya halakar da shi a cikin wannan sura dai za mu ga kaɗan daga cikin labarin adawa da samudawa duka yadda allah subhanahu wata'ala ya halakar da su kenan yanzu a jumulce kun ji abinda yanda abinda surar nan take karantar da mu Allah subhanahu wataala ya bude wannan sura da wawul qasam waw na rantsuwa Allah yana rantsuwa to Allah yana rantsuwa da abinda ya ga dama Allah yana rantsuwa da abinda ya ga dama mu kuma mutane ba za mu rantse da kowa ba sai da Allah ba za mu rantse da kowa ba sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana man kana khalifan falyahlif billah duk wanda rantsuwa ta kama shi to ya rantse da Allah kawai da Allah ake rantsuwa duk abin da zaka rantse wanda ba Allah ba to abokinka ne na halitta wanda bai isa ba ka rantse da shi ana rantsuwa da abu dan tsoron shi don kai ya halakar da kai in ƙarya kake kaga ba za ka rantsewa da takwaron kwatsa baiwa ce abokiyarka ce ta halitta da kai da ita duka Allah ya halicce ba ka rantsuwa da wani babban malami ko shehi ko wani babban malami wani waliyin Allah duka ba a rantsuwa da su da Allah kadai ake rantsuwa man kana khalifan falyakhalif billah wanda rantsuwa ta kama shi to da Allah kadai zai rantse ba a rantsuwa da aljani ba a rantsuwa da dango ba a rantsuwa da takwaran kwatsa ba a rantsuwa da kowane ne in dai ba Allah ba wallahi tallahi billahi harfar rantsuwa da wawun da ba'un da ta'u Allah subhanahu wata'ala shi wannan akan haƙƙin dan adam ne amma akan haƙƙin shi Allah subhanahu wata'ala to iya rantsuwa shi Allah da abin da ya ga dama abin da ya ga dama zai rantse da shi don ya nuna mun wani hikima da ke cikin wannan abin da ya halitta shi dai ɗungungum abin da zaka ɗauka in wane ne abokinka ne na halitta halittar shi Allah ya yi kai ma halittar ka Allah ya yi bai isa ba ka rantse da shi sai dai ka rantse da wanda ya halicce ku gaba ɗaya haka ita ce magana yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a haƙƙin ɗan adam muka ce a haƙƙin shi Allah Allah iya rantsuwa da abin da ya ga dama sai Allah ya rantse da zariyati ya buɗe muna wannan sura da wadariyati idarwa Allah ya ce yana rantsuwa da iska wadda take ɗauko gizagizai ta watsa shi gizagizai inda ta ga inda ya ga dama kun san gizagizai in suka taso za a yi ruwa girgije girgije yanda ruwan yake ruwan yana cikin gilgije gilgijen kamar wani baho ne kamar wani so ne so ko baho ko mi za a ce gidauniya an cika ta da ruwa to shine gizagizan sannan iska wannan wadda Allah ya rantsuwa da ita da fari ita iska take koro shi su taho Allah ya bada umarni ta hanyar mala'ikun su, su, su ya gaya musu ayi kaza ayi kaza mala'ikun wanda ya wakkala su kai girgizan inda Allah yake so haka abin yake tafiya kuma iska yawa ce kala-kala ne iskokin a'a ba iskokin ba ya za a ce iska yawa in an ce iskoki kenan an shiga wajen bangaren aljannu ko to ba su ba to iska da iska da iska iskai kala-kala ce akwai wadda ake ce ma harmatan da musumiya da ƙariya akwai iska wadda take kadawa gabas in an kusa damuna ta kusa zaka ji manoma daga sun ga iska tana bada gabas hal akwai wani lakabi da suke mata suna cewa gabas ba ki jimurin zigi gabas ba ta jimurin zigi daga kaga iska tana gabas tana gabas ana zigawa ana zigawa to yanzu wata iska za ta taso sai ruwa sai ta taso sai da ruwa kuma akwai wata iska wadda take bakarara ce ƙau a cikin rani take kamar kero a ce kero ya buga kero ya buga nau'i ne shi ma na wata iska kuma abin mamaki zaka gani iska zata taso sai kaga ta yi wani ramfuwa a guri guda guguwa furr a guri guda kaga take wannan tazo wannan tazo ayi wani juyi na dan second kuma kaga babu ita duka wannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala duka wannan idan ka lura menene wannan abu ayoyi ne kawai na Allah da suke nuna mu lalle akwai Allah kuma lalle ya isa yayi abin da yake so yayi wazariyati zarwa ina rantsuwa Allah ya ce da iska mai tahiyar da gizagizai ta watsa shi inda inda inda Allah subhanahu wataala yake so ta rarraba shi sai Allah ya ce falhamilati wuqira ina rantsuwa da su gizagizan masu dauko ruwa ruwan sama mai nauyi kun san su gizagizan nace muku kamar wani makayi ne recipient ne ruwan a cikin shi yake to wani irin makayi ne wanda zai dau gilgije yanzu misali za a yi ruwa a nan da magaran a duka da magaran wani makayi ne zai dauko ruwan wannan sai Allah ya ce wikira mai nauyi ne taƙil ne ruwa nauyi gare shi to yanzu makayin da zai dauko yanzu aka baka tano guda ma baka iya daga to ina ruwan da zai dauko a yi ruwa kaf garin ya jika kuma ya yi ruwa a gonakai diyawa su jika ina makayin da zai kamo wannan a dinga tsatsawa tsatsawa kuma ya jima yana yi wani makayi ne ya dauko wannan don ka san akwai Allah wanda ya daidaita wannan al'amari subhanahu wa ta'ala sai Allah kuma ya ce faljariyati isra ina rantsuwa ha'ilau da wannan jirgin ruwa da suke tahiya a bisa jirgin ruwa a bisa ruwa yusra ababuwan horewa Allah ya hore su su yi tahiya a bisa jirgin ruwa shi ko menene hikima a nan gurin ka duba yanzu idan ka je bakin teku ko ka je bakin wani fleuve in ka dauki dutse ka nasa hwadawa zai yi kasa ko to amma jirgin ruwa sai ya zo da ton nawa a saman shi kuma bai nutse ba kasa wannan bai isa ba hikima wannan bai isa ba abin lura ton nawa jirgin ruwa yake dauka mun ga labarin titanic kwanaki mun yi bayanin shi titanic wani babban jirgin ruwa wanda aka yi da suka yi alfahari da suka yi alfahari tashin shi na fari allah ya je ya durmiyar da shi komi an mushi jirgin ruwa wannan ka duba ka yi research ka yi bincike ka nemi akhbar titanic ko a cikin google ka sa titanic wani katon jirgin ruwa ne da aka yi a cikin tarihi wanda har yau ba a yi kamar shi ba amma yanzu kera suna nan suna kere-kere suna so su yi jirgin ruwan wanda ya yi titanic jirgin ruwa zai kantsamo ka ce wani dunkulelar dutse ne ya ɗauko kwantena-kwantena a bisa teku ya zo ton-ton ya zo a yi ta sabkewa a yi ta sabkewa bai nutse bai koma cikin ƙasa wannan bai isa ba hikima daga Allah tsakkuwa in ka ɗauka ka nasa ruwan ƙasa za ta yi wa ya tsare wannan kuma ya durmiyar da wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce jawabin wannan rantsuwa guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a'a ba mu kare ba ko faljariyati muka tsaya to aya ta hudu falmuqassimati amra Allah yace ina rantsuwa da mala'ikun da nike sawa nike wakkala su akan aikace aikace nike ba su amran umurnina akan komi Allah ya rarraba ya kalkasa mala'iku a ko'ina akwai mala'ikan mala'ikan da Allah ya wakkala su su ne masu ɗauko rai in mutum zai mutu akwai mala'ikai wanda Allah ya ɗora su su ne masu kai wahayi akwai mala'ikan da Allah wakala shi in Allah zai halakar da wata alƙarya shi zai tura ya durmiyar da su ya halakar da su akwai mala'ikan da aka wakala shi masu kai jirgin ruwa masu kai iska su tura iska guri kaza su tura iska guri kaza akwai mala'ikun da aka sa masu kai ruwan su zuba a wani wuri kaza kal a zuba a wani guri kaza ayi guri kaza haka Allah subhanahu wata'ala ya wawwakala maka mala'iku a ko'ina akwai mala'ika wanda zai kawo ya busa rai wanda shi kanshi bai sani ba kawai umarni ne Allah zai bashi sai rai ya shiga yanda ake aihuwa ɗa mutum ko a cikin cikin uwar shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan wata uku wata uku 40 ne mun kwana 40 yana dashi na mane kuma kwana 40 yana gudan jini kuma kwana 40 gudan tsoka sai ce fayursalu ilaihi almalak wa yunfakhu fihi ruh sai a aiko mai mala'ika uwa bata sani ba ma sai a zo a busa mishi rai kaga duka wannan abun uwa bata sani ba ma sai bayan wata hudu kwana 120 ciki yake fara motsi kenan an busa ma wannan dan rai duka wannan bai isa ba abun al'ajabi mala'iku kuma da Allah ya daura su wanda suke daukan ayyukanka duk abin da zaka yi ka dau a kai ma Allah aikinka Allah ya sani ba bai sani ba amma ya wakkala ne dan yankan hujja wannan rantsekun guda hudu da Allah ya yi tun daga wazariyati falhamilati faljariyati falmuqassimati jawabin rantsekun wannan gaba daya sai Allah ya ce inna ma tu'aduna lasadiq ku sani ya ku ɗan adam abin nan da ake muku alkawali da shi na tashin kiyama lasadiq wallahi gaskiya ne kalka kuskura wata shakka ta shiga cikin jikinka cewa ba a yi tashin kiyama ka ki kaso sai an yi tashin kiyama kuma sai an yi da kai ka sa a cikin kwakwalwarka tashin kiyama nan sai ya zo kuma tabbas da kai za a yi shi ka ji wani abu ko to ka dinga tunani a ranka ga tashin kiyama na ya zo kuma kai kana ciki menene makomaka irin wannan tunanin su suke karya zuciyar dan adam yaya za ka yi yaya za ka yi ina ne mafaka ina mafaka ainal mafar ina za mu tsere mu ji daɗi sai Allah ya ba mu amsa ya ce fafirru ilallah mu gudu mu tsere mu koma ga Allah mu koma ga Allah gurin kasuwancinmu mu koma ga Allah gurin mu'amalanmu mu'amala ta arme da ta suna da ta mutuwa dukkan mu koma ga Allah yanda Allah ya ce a yi da yanda annabi ya karanta mu koma mu dinga yin wannan mu koma ga Allah gurin mu. shi ne hanya ita kadai wadda za ka samu tsira ka samu falahi ka samu najai wannan kenan sai Allah ya ce wa inna dina lawaƙai kuma ka tabbatar da cewa addini anan hisabi ne hisabin wannan da za a yi na ranar kiyama ka tabbatar da cewa tabbas sai ya afku kaga nan gurin na farko ayat ta ce tabbas sai an yi tashin kiyama ayat ta gabanta ta ce tabbas sai an yi lissahi to wannan ne wanne wanne za ka guje ma ya ɗan adam wanne za ka tsere ba a yi shi ba da kai tabbas sai ka tsaya gaban Allah zir babu zare a jikinka da loɓa babu komi babu sai aikinka kawai kuma ga wuta ga aljanna irin wannan tunanin in kana yin shi ko yaya ne in dai musulmi zai wannan tunanin sai zuciye shi ta karaya zuciyarka sai ta karaya idan ka tuna ga ka gaban Allah tik ga wuta ga aljanna kuma babu abin da zai hudda ka sai biyayya ga Allah aikinka kadai shi yasa har kullum muke cewa kakka yarda da komi kakka yarda da kowa ka yarda da aikinka kawai domin kowannan da komin nan wallahi tserewa zai ya barka fintin kau in wane ne sai ya ta ya barka aikinka kadai zai tsaya tare da kai saboda haka gyara aikin ka ya dan adam gyara kayan ka bai taba zama sabke mu raba wa inna dina lawaqi ka sani tabbas lissahin nan sai an yi shi kuma sai an maka lissahi sai an maka lissahi subhanallah sai an baka biletan kinka ta aikin ka na duniya lokacin da za a ba kowa aikin shi a hannu kahuri in ya duba zai ce fa mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها wace irin biletan ce wannan wani irin littafi na ne wannan aka bani bai wuce wani dan kankannan abu ko wani babban abu komi illa ahsaha sai an kebance shi an rubuta shi dan kankannan zunubi ma gashi nan a rubuce rana kaza kama wani ko ka harari wani bai ma ba kaza bai ba ka laihin komi ba ga zunubinka haka mutumi zai duba kayan shi gaba ɗaya tun daga lokacin da ya balaga har lokacin da ya mutu shi ne daman aikin daga balagarka zawa mutuwarka shi ne aikin to ka san ku lokacin da ka balaga baka cika sallah sosai wani azumin ma bai yayi wani ibadan ma kwata-kwata ba ruwan shi da ita ana saur ana saur balaga to ka tabbata kai mai kuskure ne ka tabbata kai mai kuskure ne ishiru kai kadai kai tsokaci itunanin kanka da kanka ya dan adam yi tunanin kanka tun ka balaga alamun balaga na namiji guda uku alamun balaga na mace guda hudu namiji daga lokacin da ya shekara goma sha biyar ko kuma ya yi muharki yana tara da mace har ya zub da mani ko kuma gashi ya huto mishi a gaban shi ko a hamatar shi da sauransu daga ran nan guda uku wannan duk wanda ya riga yi wani to ya balaga daga ran nan ba sai su uku ba sun dau sun tau ɗaya kawai in ya zo shi kenan daga ran nan ka balaga mala'iku sun ware rubuta ma na mace da wannan guda uku kuma da haila shine al'ada idan al'ada ta zo ko wannan guda uku kenan hudu duk wanda ya zo da fari shi kenan ta balaga daga ran nan daga ran nan ta balaga duk abin da ta yi a kanta kuma hal mutuwarta to su ne za a zo a yi hisabin wannan sai Allah ya ce bayan ya yi rantsuwa guda hudu wa innal dina lawaƙi lalle wannan hisabi addirkin wannan shine hisab hisabin nan tabbas sai an yi maka shi na'am sai Allah ya ce mi wasama idzatil hubuk والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف na'am يوفك عنه من فك قتل الخراسون Allah subhanahu wata'ala ya ce wasu ma'izatul hubuk ina rantsuwa kuma da sama ma'abuciyar hanyoyi sama tana da hanyoyi da yawa shi ne wani malami yake ba da misali ya ce yanzu da za ka kalla in a daji kake ko a cikin ruwa in ka kalli sahara zaka kama wata hanya ce nan hanya ce nan hanya ce nan hanyoyi da yawa ko a cikin ruwa zaka kama wata an yi wata hanya haka ga ta nan kuma ga wata hanya haka dai haka zaka dinga tunani to haka sama take hanyoyi ne da yawa furtik da hanyoyi na sadarwa da hanyoyi na magana yanzu magana da muke yi idan mutum biyu suna magana wannan in ya faɗi akwai hanyar da zata bi ta shiga kunnen wannan kuma shi ma in ya maido akwai hanyar da zata bi ta shiga kunnen na wari to in aka yi mugun katari kai ka faɗi shi ya faɗi suka biyo hanya ɗaya sai su kwatse kowa kuma bai jin kowa me kace shi ma bai ji ba abin da kace shi yasa in ana maganganu wannan yana faɗi wannan yana faɗi sai ka rasa duk maganganun sun kwatse to hanyoyin wannan ne akwai hikima a tare da su Allah ya rantsuwa da su wasu kuma suka ce alhubukin wannan ana nihin ƙarhi saboda sama tana da ƙarhi don tsananin ƙarhinta kun ga take tsaye ba taɓa faɗowa ba wasu ta- malaman tafsiri haka suka fassara hubukin wannan sai Allah ya ce innakum lafi qaulin mukhtalif lalle ku ana nihin mutanen makka kafiran da suke tare da annabi a lokacin kamun ma ya kaura an ce ai surar makiya ce ko lafi qaulin mukhtalif kuna cikin fada wadda take ta sassaɓa ma juna ba ku san ma mi za ku kulla mai wasu daga cikin ku sun ce dan dabo ne aka ce wa ma huwa bi qauli sahir وما هو بقول sha'ir a ce ba shi ba sihiri bane kuma ba ba sha'ir bane wasu ka ce mawaki ne aka ce wa ma huwa bi qauli sha'ir haka ne ko ba haka bane wasu ka ce mahaukaci ne wasu ka ce a'a akwai wanda yake mishi shifta yana dikte yake mishi yana rubutawa sai ya zo ya gaya muku sun rasa wai mine yaya za su yi kalifiya ɗin shi ya za su ce wai shi mine ne kowa ƙarya shi yake faɗi ya ce mahaukaci ne ya ce ɗan dabo ne ya ce wani sihiri ne ya ce mine ne ga suna suna ta kukkula mai shari shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce innakum lafi lafi qaulin mukhtalif lalle kuna cikin magana wadda take ta sassaɓa ma juna ba'adukum sun ce kaza ba'adukum sun ce kaza sai allah ya ce yufaku anhu man ufik akan wannan maganganun da kuka faɗi akan ita ne aka karkatar a dukkan wanda aka kauda daga bin Allah saboda dalilin wannan maganganun kun faɗi kun kun- kun kulla mai sharri to akan ta ne aka kaudar da wanda aka kauda daga bin hanya Allah sai mi gaba قتل قتل الخراسون su wane ne الذين هم في غمرة ساهون yas'al يسألون أيام أيان يوم الدين Allah subhanahu wata'ala ya ce qutila al-harrasun qutila Allah anci anan kuma ya hallaka ai harrasun makaryata wanda suke ta kullakullan wannan ai sun hallaka wanda zai zo ya kulla ma annabi sharri ko ya kulla ma mutane masu bin annabi sharri hallakakke ne sun hallaka maƙaryatan wannan sun hallaka sai Allah ya ce su wane ne allazina hum fi gamratin sahun wanda suke cikin ruduwa gamra ruduwarsu sahun suna rabkanuwa wace irin ruduwa ce ruduwa ta kwana lahiya tashi lahiya ruduwa ta duniya kenan ruduwa ta mulki ka samu mulki giyan mulki aka ce tana janka sai ka kibin addinin Allah ka dinga ja kuma kana fada da masu bin addinin Allah ruduwa ga ta nan dai kala kala ta yalwa duk abin da zai ruda ka a rayuwar duniya kana kai kawo to su ne wannan wanda Allah yake bayani anan yas'aluna ayyana yawmuddin kaji wai har suna tambaya wai yaushe ne ranar kiyamai yaushe ne wai ranar kiyamai yaushe ne ranar kiyamai sai Allah ya ce yau mahum يومهم على النار يفتنون na'am ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ranar kiyama suke tambaya yaushe ne sai Allah ya ce yau mahum alan nari yuftanun ita ce ranar wannan yuftanun kenan ake azabtar da su fitina ɗin wannan azaba ce alan nari akan wuta ake azabtar da su za a ce musu mine duku fitnatakum ku ɗanɗani azabanku hada allazi kuntum bihi tasta'jilun ai wannan shine kuke gaugawa da shi a duniya a duniya ba kuna faɗin abubuwa da yawa ba na cewa ka muku azaba to ga azabar an kawo muku ga azabar ta zo muku ba a cikin duniya ba kashi suna cewa rabbana ajillana qittana qabla yawmil hisab ya Allah ka gaugauto mu da yankin mu na azaba kamun ranar ranar lissahin ma in har da gaske yake wannan annabi wai a musu azaba in hal annabin da gaske yake abu na biyu kuma suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir أمطر alaina علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم ka duba wannan jur'a da ake ma Allah subhanahu wataala Allahumma ya ubangijinmu in kana hada huwal haqqu min indik in hal abinda annabi Muhammad yake faɗi gaskiya ne daga gurinka Allah ku ji magana ho kamar za su faɗi abin kirki este mine fa amtir alaina من السماء hijaratan minas sama to a mumu ruwan duwatsu daga sama su ragargaza mu ji magana fa ka san wannan garaje ne garaje ne ga Allah subhanahu wataala fa amtir alaina hijaratan minas sama in hal abin da wannan Muhammad ya zo da gaskiya ne Allah ka zubo mumu ruwan duwatsu su ragargaza mu au ne a uyatina bi azabin alim koko a zo mumu da wata azaba mai raɗaɗi wai rantsuwa suke da Allah cewa Allah inda gaske ne da Muhammad abin da yake faɗi Allah a zubo mu duwatsu su ragalgaza mu ko abu mu azaba kaga suna janyo azaba to anan shine sai Allah ya ce zalika hadha alladhi kuntum bihi tasta'shilun wannan shine abin da kuke gaggautawa akan ku ga ranar kiyama ta zo kuma za a muku azabai sai mi gaba إن المتقين في جنات وعيون na'am آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين kanu qalila كانوا قليلا من الليل ما يهجعون wa bil azab وبالأسهار هم يستغفرون Allah samu a cikinsu. Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana yadda kafirai za a yi da su, da yadda za a azabtar da su a cikin jahannama, to sai Allah yake gaya mana mumunai su kuma yaya suke. Sai Allah ya ce, Innal muttaki na ku sani masu takawa, masu jin tsoron Allah fi jannatin wa uyun, suna cikin aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙasanta, uyun idan dina na ƙoramu. akhidina ma atahum rabbuhum sun karba abinda ubangijinsu ya basu innahum kanu qabla zalika muhsinin ai tun gabanin wannan sun zamanto masu kyautatawa ne kaga nan gurin kaga nan innal muttaqina masu tsoron Allah attaqwa in dai kana tsoron Allah shine muka yi bayani jiya muka ce mai azumi ya isa mai tsoron Allah saboda an bashi mutah ne duk wata fursa da zai je ya karya azumin amma tsoron Allah shi yasa bai iya karyawa to irin wannan tsoron Allah shi ne ake so ka yi a ko'ina a duk cikin mu'amalarka ka dinga tunawa akwai home kallonka kuma akwai mala'ikun da Allah ya sa su rubuta aikinka kullum ka tunawa ba kai kaɗai kake tafi ba akwai mai kiwonka kuma suna tare da kai ko ba su rabuwa da kai kuma duk abin da kai yana rubuce ka tabbatar ya ɗan adam cewa kuma sai ranar kiyama sai ka gan shi shi mai takawa abin da yake hana shi zunubi a cikin zuciyar shi wannan takawa ita ke hana shi zunubi babu wani wanda zai zo ya ce maka kaza saboda takawa ta ikhlasi ta yi dan Allah babu wanda ya sai gano ka sai shi Allah shi kadai gyara alaka ka da kai da shi shi kadai ya san kai dan shi ko baka yi ba dan shi Allah sa mu dan Allah innal muttaqina fi jannatin wa uyun sai ce akhidina ma atahum rabbuhum sun karbi abinda ubangijinsu ya ba su menene abin ubangijinsu ya ba su ita ce aljanna innahum kanu qabla zalika muhsinin tun dama sun zamanto masu kyautatawa muhsinin kin nan malaman tafsiri suka ce ai muhsinina ila Allah suna kyautatawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk abinda za su yi suna yin shi ne ka annaka tara kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin shi fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka duk abin da suka yi ka kaddara Allah yana ganin ka kuma Allah sai ya tambaye ka mala'ikun nan sai sun rubuta shine muhsin fasara ta farko fasara ta biyu suka ce a'a ihsan ila ibadillah shine kyautatawa ga bayin Allah to ala kulli hal duka biyu tare suke tahiya ka kyautata ga Allah shine ka bautata mishi kamar yana kamar kana ganin shi in baka ganin shi shi yana ganin ka ka kyautata ga bayan Allah shine ka kyautata musu ihsanan kada ka kuskura ka kuntata musu inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron shi kuma suke kyautatawa ba zai yi ba ya kasance kai ka kyautata bangare ga Allah kuma ka munana bangare da bayan Allah wannan kyautatawar ka bata yi ba a ce kai kana sallah kana azumi kana kiyamun laili duk wani abu na addini ka dauki qur'ani kana ta karatun qur'ani duk wani abu na addini kana yi amma share guda kowa ya tsane ka ko ka ya tsane ka ba ka da kyautatawa ko kadan ba ka da mu'amala mai kyau tare da ɗayan adam babu ruwanka da mu'amala mai kyau da mutane to wannan kayi aikin banza saboda abin tare suke ka bi Allah ka bi ma'aiki ka kyautata ma ka kyautata ma Allah haƙƙin Allah da haƙƙin bayan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace a wajen a wajen neman aure a wajen macen da zaka aura sai aka sa shar'i hudu a wajen macen da namijin macen da zaki aura sai aka sa shar'i biyu an gane ko a wajen mace annabi sallallahu alaihi wasallama yace tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu jamali ha saboda kyawanta wali nasabi ha saboda dangananta el babban gida ce wali dini ha saboda addininta wali nasabi ha wali mali ha saboda dukiyarta abubuwa guda hudun wannan duk kowannensu ana auren mace saboda wannan amma da ƙarshe sai ya maka zaɓi ya ce alaika bi zati din na hore ka in zaka zaɓa ka zaɓi mai addini in ba kai ba haka ta riba ya zaka hannunka za ta durmiya a ƙasa saboda kyawo tsuwa ake lalacewa yake dukiya ƙarewa take an gane ko nasaba ƙarewa take dangantaka mutuwa za a yi amma addini wa shi zama yake har kiyama sai kamu ya ta ta mutu to kun ga annabi ya zaɓa mana irin matan da za mu aura masu a cikin hudun wannan kuma ya zaɓa mai addini ita ce gabansu to abin da muke so a wajen ɓangaren maza ai kuma ban bar kai ba aka bar hukuma sai da aka gaya ma matan annabi sallallahu alaihi sai da ya gaya ma mata irin namijin da zasu aura yace musu in ja'akum man tardawna dinuhu khuluquhu wa dinuhu in wanda yazo neman auren ku sai in kun yarda da halin shi da addinin shi abu biyu sharadi hali da addini tukwana za a aura mai da yawa suna da addini ba su da hali mai kyau ba a arma musu iya da addini musulmi ne yana kaza yana kaza amma ba ruwan shi da kyautata ma mutane ihsan kin wannan da muke zance ba ruwan shi baya kyautata ma kowa an Allah ya sa mai dukiya ne a gabanka a gaban shi za a yi neman taimako dan kankan nan babu ruwan shi ba zai taimaka ba ko da kwandala kyautata ma makwabci a a shi kullum bala'i ne da faɗa tsakanin shi da makwabta in unguwarsu ba su jin daɗin shi kowa bai jin daɗin shi in kasuwa makwabtan shi ba shi jin daɗin shi gurin aiki ba a jin daɗin shi kaga wannan ya muna na tsakanin shi da mutane wannan in ya mutu ne ma ake a rabu da shi dai eh mana ai wane ya mutu eh ce to kaɗan ma ya gani ya je can ya isa kaga ba a mai fatan alheri ba a mishi fatan alheri saboda ya munana to ba shi ba ake so ana son wanda ya kyautata ga haƙƙin Allah kuma ya kyautata ga haƙƙin bayin Allah tare shi ne musulmi kanu kalilan sai Allah zai ba mu wasu sifa daga cikin irin wannan bayi managarta wanda Allah ya zaba Allah yake ce mana kanu kalilan minan layli ma yahjaun sun zamanto kaɗan ne a cikin dare suke barci wabil asahari hum yastaghfirun su kuma daga asuba ta kawo babu abin da suke sai istighfari kaga nan kanu qalilan min al-layl ma yahjaun kadan ne daga cikin barci da dare suke barci su qiyamul layli suke su ta qiyamul layli ita qiyamul layli a wajibi ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wajibi bace akan mu sauran ya ayyuhan nasu shi akan annabi wajibi ce sauran bayi ba wajibi bace amma duk wanda ya tashi yake qiyamul layli kuma ba kamar wanda bayyayi bane annabi ya ce ma wani sahabi ni'ima ma dalla da shi da yana qiyamul layli qiyamul layli wajibi ce akan annabi sai mu zo sallar tarawihi sallar tarawihi qiyamul layli ita yanda ake yin ta tukwana a gida zaka yi shine dadin ta kai kadai zaka yi ko da kai da matarka kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace Allah ya ji kan ya mata rahama matar da ta tashi da dare ta tada mijinta su tashi su yi salloli ta tashi da dare bai tashi ba ta tada shi in ya ki tashi ta zuba mishi ruwa ya tashi su yi salloli Allah ya mata addu'a annabi ya mata addu'a an gane da kyau ko sannan kuma Allah ya ji kan ya rahamtar da namijin da ya tashi da dare ma ya tada matar shi tashi mu yi sallah bata tashi ba ya zuba mata ruwa ta tashi suka yi sallah to in ta san hadisin wannan shi ma ya san hadisin ba a faɗa amma a yanzu to Allah ke yi in ta zuba maka ruwa alarama to annabi dai yayi addu'a ga wanda suka yi wannan kenan ka je gida yanzu ka gaya mata ta dinga tada ka da daren baka tashi ba ta zuba maka ruwa ba ka zo makaranta ba ka karanci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to qiyamul layli a shekara ba cikin ramadan ba an yi so a yi ta a gida da kai da iyalinka amma a cikin ramadan ita ce sallar lute wannan asham an yi so a yi ta a masallaci a masallaci take da faralarta don annabi sallallahu alaihi a masallaci ya sunnanta ta zaci ya huto masallaci mutane sun tattaru aka yi ta washe gari ya huto aka tattaru aka yi ta na uku mutane suka tattaru sai bai huto ba annabi yake cewa da na huto da ta zama tilas a kanku sallace mai karhi a zo a yi tare da da liman annabi ya ce duk wanda ya sallaci ita shalla asham tare da liman har ya ida sa gaba daya za a bashi ladan qiyamul layl kamar ya rama ya raya daren duka duka daren yana yana ibada amma ha hadisin ce sai ka ida sa tare da liman dan ana kuskure da yawa za ga wani daga an ida ko za a shafai da wuturi wai ya tsaye shi wai na shafai da wuturin a gida tsayawa za ka yi sai an ida sabu in kana so ka samu wannan farar ta hadisin sai an ida ranka ta kaf tare da kai kun ji yanda ita asham take kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kadan ne daga cikin dare suke barci Allah a wani guri yana ce mana ta tajafa junubu تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون tatajafa junubuhum anil madaji haƙar ƙurransu su mutanen kirkin nan wanda za su shiga aljanna tana nesantar gurin kwancinsu idan suka zo suka kwanta rum sai su tashi su yi ta ƙoƙarin ibada ta ta jafa junubuhum jam jam gehe haƙar ƙura tana nesantar gurin kwancinsu suna roƙon ubangijinsu haufan wa ɗam'an suna tsoron azabar shi suna kwaɗin rahamar shi abinda kuma Allah ya ba su ya taimaka musu na dukiya yunfiqun suna ciyaswa suna badawa su ne da su ake irin wannan mutanen masu kiyamun laili masu ashen a masallaci tare da jama'a saboda dare na inna nashi atal laili hiya ashaddu wa ta'am إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم ita قيلا munajati da zaka dinga yi da ubangijinka da dare yahi daidai da jewa kibiyarka ta fada daidai inda kake so ku lura da cewa shi dare lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ya bar shi ku je ku huta ku yi barci sai wasu ka ce ya Allah tashi za mu yi mu bautata maka to wannan tashin da wannan alwallai da musamman cikin ɗari ya kake gani ka zo ka ga- zamna a fadar Allah ka fuskanci Allah kai ta salloli ka zamna kai ta istighfari wallahi ba karamin abu ne ba darajar ka za ta karu kuma Allah ya biya maka duk bukatunka ka koma ga Allah da dare musamman thuluthul akhir min al-layl ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe shine le dernier tiers de la nuit ka raba dare uku ka ɗau na ƙarshen wannan lokaci ne muhimmi mutane kuma Allah ya jarabce su da daɗin barci a wannan lokaci shaidan yana daddaba ka a da sauran lokaci da sauran lokaci sai ka ji shikenan ladanai har sun ida an ida komi ya barka kuma wannan lokaci ne mai daɗin barci duk abin da Allah ya sa shi yana da daraja mai ɗaga mutum ya ɗaga darajar shi to sai a kawo wani abu na jarabta a ƙara mishi Allah da ikon shi in ji annabi ya ce zai sabko sabkowa wadda ta yi daidai da shi sama duniya Allah zai ce ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman kaza in bashi ina mai neman kaza in bashi kowa iya barci da wane da wane wane sun yi ƙarya suna za'ama za'ama suna cewa so na suke ashe wanda kake so in ya zo gurinka ba tashi ba kake gare shi gashi na zo suna tabarcinsu lokaci ne wanda addu'a ba ta rate in ka lezamci Allah a wannan lokacin insha Allah sai ya biya ma bukatarka da lokuta gaba daya amma nashi atul lailkin wannan kusurfi tana da ƙarhi sai Allah ya ce kuma wabil ashari hum yastaghfirun idan asuba ta kawo kai babu abin da suke sai istighfari shi yasa a ƙarƙashin wannan ayi malamai suka ce duk ko kana ta qiyamul laili in ka ji an yi kiran sallar wannan na na biyu na biyu kenan asuba ta ta ta shekoko to zamna kai ta istighfari lokacin istighfari ne wannan kai tararaka shi kai ta yin istighfari lokacin shi ne wannan shi yahi falala da ka tashi kai ta yin sallah wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin asuba istighfari kawai suke yi ga Allah subhanahu wataala kowanne lokaci istighfari yana da farala amma wannan lokacin istighfari ya hifarla wa fi amwalihim وفي أموالهم حق للسائل والمحروم na'am وفي الأرض آيات للموقنين Allah subhanahu wata'ala yace wa fi amwalihim haka wannan mutanen kirkin da aka zana a cikin dukiyarsu wadda Allah ya hore musu haqqun suna hudda haƙƙi lisa'il wal mahrum ga wanda ya tambaya kuma da wanda ya kame kanshi ga tambaya magana bici ita tambaya ba ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake maula yake roƙo iya da abincin da zai ci zai tashi ranar kiyama da skelet akan nashi ƙwargon ya zubabe kan nashi kamar skelet saboda wannan abin da ya ta amsa na wuta wuta ce annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambaye suna tambaye shi sai ya ce musu to ku sani duk wanda yake da abincin yau da na dare ya zo kuma ya tambaya na bashi to wuta ce na bashi ya dace da shi ya ɗauka ko ya rai ya ya bari tunda kana da abincin yau kana da abincin dare har zuwa gobe da zaka je ka nema kuma ka je ka tambaya aka ƙara maka to wuta ce aka baka hal umar yake cewa ya rasulullah ya za ka yi ka dinga basu kuma ka san wuta ce kake basu sai annabi ya ce mai ya umar sun nace sun nace suna tambaya ya zan yi ni ko Allah ya hana ni in yi rowa to duk wanda ya tambaya yana da abincin yau yana da na gobe taka- kuma yake maula to ya tabbata da wuta ce yake ci tambaya roƙo bai da daɗi bai da kyau a musulunci bai da kyau ku duba ba- ba- ka- ga- almajirai yanzu da suke zamne ku duba yadda almajirai suka cika garin to ba su ba ake nihi wannan roƙon na almajirai baya da kyau a musulunci addini in ka huddo ɗanka ƙoƙari za ka yi ka biya kuɗi ya je ya yi karatu duk manya-manyan masu ilimin nan su buhari uwayensu kunkunji kuɗin da suka kashe akan tarbiyyarsu da yawa ne amma ka bar yaro ka turo shi daga karkara ya zo gari shi ba karatun ba shi ba tarbiyyar ba ya buwayi 'yan unguwa gashi nan dauɗa dakwal kana jin tausayin shi ka rasa yadda za ka yi da shi wallahi in ka ga wani yaron abin tausayi ne sai ka zub da kwalla ka gan shi cikin ɗarin wannan duba ka gani wayan da suke fitowa yaro ɗan shekara biyar shekara shida wai dawon makaranta aka kawo shi wani uwayen shi sun cuce shi me yasa zaka ba da yaro ɗan ƙarami bai san bai kama kan shi ka tura shi wajen makaranta ai wannan musiba ce sai Allah ya kama su akan wannan gudun da suka yi na tarbiyyar wannan kar mutum ya ce wa amma sa'ila fala tanhar Allah ya faɗi wannan ko to wannan fassara shi inji ibnu kasir yana tambaya fatawa ce mai tambaya ta addini malam ina da tambaya kaza kaza to kaka kyare mutumin fala tanhar ba ana nihin mai roƙo ba maula ba shi ba ake nihi a wannan guri eh an fahimta da kyau ko to wannan wanda ya kame kanshi kuma mutum ne talaka ne ya rasa yanda zai yi wanda aka ba damar su yi tambaye sa'ilin na cikin wannan aya sai wanda suke cikin abubuwa guda uku na fudu na, na, na, na farko shine tahammala hamalatan inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dauki nauyin wani abu kamar an zo za a kashe wani ana bin shi bashi sai ko kuma ba za a kashe shi ba misali in za in mutum ya mutu ai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana bin shi bashi annabi bai mai sallah to sai wani ya ce annabi na ɗauki bashin a kaina sai annabi ya mai sallah to shi wannan wanda ya ɗauki nauyin bashin a kan shi kuma sai ya kasance bai yadda abin da zai biya to wannan an bashi damar ya tambaya ya ri roƙo ya tattambayi jama'a in ya samu ya biya wannan bashin to kal ya ci gaba da roƙon kuma eh magana ta ƙare ɗaya kenan na biyu asabahu ja'iha wanda ja'iha wani talauci ko ɗan kasuwa ne ya zama duke shi ta lalace kwata-kwata bai da titiriti bai da ko hus a cikin aljihun shi bai da komi ku ji tausayin mai kuɗi in ya talauci iya cikin hada-hada ta kasuwa to in ya tambaya yana so ya gama jari ba daidaici wannan ya tambaya ya gama jari iya gama jarin wannan kuma kai ya ci gaba da roƙo shi ne lissa'ilin wannan na uku alfaƙir marar faƙir talauka talak wanda bai da abincin yau ko zuwa na gobe wannan shi ma mai gida ne an ba shi izini wannan uku idan baka cikinsu idan ka samu abincin kuma ka daina tambaye ka ta yi aiki ka nemi aiki ka je ko da gatari ka samu ka je ka dinga sassako itace kana saidawa sai ka daidaita da kai da oze fore an fahimta da kyau ko to wannan ukun kadai su kadai aka ba dama wannan kuma wal mahrum wanda ya kame kanshi shine mutum ne bayyada Allah ya san bayyada to jama'a al'umma za ku lura wani ba bayyada sai a taimaka mishi a dinga kama mishi kakka zamanto mai maula zakin maula wanda in ka biyo titi wani ya tsinka ya ka sai ya kwada don kakku ga muka maulace shi haramun ne bai kamata ba ku ji wa tarihin wani makaho da ya zo iya naci iya bara iya bara iya bara aka yi shiru cikin jama'a sai ta yi ainihin ladina yin fi ƙuna bi amuwalihun walauka na bihim hasasa ina wanda Allah ya yaba cikin ƙur'ani yake cewa suna ciyar da dukiyarsu ko da suna bukatar ta suna badawa kaga ya gito ma mutane aya sai wani ya ce zahabu ma'allazina la yas'aluna nasa ilhafa shi ke ai sun tahi tare da wannan wanda bisun nana cewa da kwawa suna yawan wanda Allah ya ce ba su tambayar mutane sun tahi tare da su ba shi kenan ba magana ta kare wannan kenan wa fil ardi ayatun lil mukinin karanto وفي الأرض آيات للموقنين na'am وفي أنفسكم أفلا تبصرون
Allah ya ce wa fil ardi hakanan a cikin ƙasa ayatul lil muqinin akwai aya ga wanda suke sun sakankance sun koma ga Allah masu nutsuwa zuwa ga Allah ka dubi ƙasa yanda Allah ya shimfiɗa ta ka duba wata ƙasar faraji farakal in kana bulaguro kana je wata wani gurin zaka iske farar ƙasa ka duba wani wuri kai ka iske jan ƙasa ka duba wani wuri ka iske bakal ƙasa ka je wani wuri dutse ne wani wuri rere ne wani wuri laka ce wani wuri turkuwa ga ta nan dai shin baka isa wannan ba aya bace na ka lura ka san cewa wanda yayi wannan ya isa yi komi kuma in yace a bautata mai wanda bai bautata mai ba zai sanya shi wuta lalle ya isa wa fil ardi ayatul lil muqinin sai Allah ya ce wa fi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin karan kanka dubi jikinka dubi kanka babu aya ta cewa akwai Allah a jikinka babu aya da zaka lura cewa akwai Allah subhanahu wataala akwai ayoyi da yawa tun daga kanka har ƙahonka har harcen kanka kuma wani abu duk abinda kake bak- kake ga kamar bakka da to wani abinda kake da wani yana neman shi wani bai da idanuwa wani bai da kunnuwa wani bai da kafa wani bai da hannu amma kai Allah ya baka wannan ya baka wannan ni'ima ɗaya wadda Ali radiyallahu anhu ya buga misali da Allah ya mana a cikin jikinmu yace ku duba lokacin da zaka ci abinci ko zaka sha abin sha dukkaninsu ta hanya ɗaya suke bi ta gaba ne ko to gurin hutawa fa in za su huto daga ina suke bi daga hanya ɗaya sai Allah ya raba su da abincin da ka ci da abin shan da ka sha duka daga hanya ɗaya suka bi amma gurin hutawa sai Allah ya raba su wanda ya nihi abinci sai ya bi daga hanyar kashi wanda ya ruwa sai ya bi hanyar bawali waye wannan tsarin Allah subhanahu wataala da Allah bai sa ba hanya ɗaya za su huto a dinga karo da kashi da hutsarin ta hanya ɗaya za su dinga hutawa ko kuma Allah subhanahu wataala ya sa ta hanyar da suka shiga ta nan za su huto kaka eh daga nan zaka dinga kashi kana wutsari kuma daga nan zaka dinga cin abinci kana loma kaga Allah in yi gida ma sai yi amma dan daraja taka sai ba ka wani tsuntsu ba da yake haka nan jemage ko daga baki yake kashi Ka- kuma daga nan yake cin abinci to da Allah bai yi bai yi ka ba jemage ka gani wannan ma ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala akan ka wa fi anfusikum afala tubsirun shin a cikin kanku akwai ni'ima akwai ayoyi wai ba ku gani ne in ji Allah yadda Allah ya sauwara jikinka da inda kunnanka yake da inda hancinka da bakinka da idanuwanka suke da za a cire kunnanka a maida shi gurin hanci a cire baki a maida shi gurin kunne idanuwa a maida shi ko tsakal kai ya zaka ganka dodo to Allah da ya yi ka ya kamba maka ya zayyana ka sai Allah ya yabi kanshi da kanshi ya ce tabarakallahu ahsanal khaliqi madalla ga Allah ta albarka ta tabbata ga Allah mai kyaukyawar halitta shi yayi ka kuma yace kai kyau a haka nan kai kuma sai ka zo ka dinga bata wani kana ce mai kuji shi da wani rankwalelan kanshi kuji shi da wani idanun shi kuji shi da wani hancin shi wata tabkekiyar kahon shi wanda ya tabkekiyar kahon wannan yace tayi kyau kuma ya yabi kanshi da kanshi kuma ka sani wanda ya giwa shi ya yi ɗanɓarya shi ya kiya shi kuma ba kasawa ba ce ko ba haka ba ne in girma ne wanda ya giwa to shi ya kiya shi hailau yanzu ko kai ko yaro ƙarami yana wasan ƙasa misali yadda malamai suke buga misali sai ya zo ya gidan shi irin wannan dai wanda yara suke wasa sai ka zo ka buge gidan ka fata ka ce bai da kyau da kai da yaron wannan kaka in ka yi ƙarin shi kuka zai yi ko in kuma ba kai bakarin shi in yaro ne abokin shi faɗa fa ya tashi to kai kuma Allah ya yi abin shi ka zo ka ce bayya da kyau da wani katon bakinka shi wanda ya ce ya yi kyau kai kuma dami zaka ce mai kato ne kenan ba da shi ba kake faɗa da wanda ya yi shi kake faɗa shi ne Allah ya ce wa fi anfusikum a cikin karan kanku afala tubsirun ba ku gani akwai aya wa fi sama'i وفي rizqukum السماء رزقكم وما توعدون na'am فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Allah ya ce wa fis sama'i haka nan daga sama rizqu kumur arzikin ku yake sabkowa wa ma tu'adun da dukkan abin da ake muku alƙawali arziki daga sama abin da ake muku alƙawali shine aljanna tana sama aljanna tana sama dan ita aljannatul firdaus rihinta al'arshin rahman ne al'arshin ubangiji shine saqaf na aljannatul firdaus yace fa wa rabbus sama'i wal ard ina rantsuwa da ubangijin sammai da kasai sama sama da kasa innahu la haq wannan zancen gaskiya ne tabbas wannan zance haka ne mislama annakum tantiqun kamar yanda kuke magana yanzu in kana magana ai ka san kana magana gaskiya ne ko to yanda kake magana to wannan bayanin duk da aka jero gaskiya ne tabbas akwai tashin kiyama akwai lissahi akwai immal jannata imman nar kuma ga ayoyi nan na Allah furcik dan ka lura cewa lalle akwai shi shi Allah subhanahu wataala na'am هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين na'am إذ دخلوا على إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون insha Allah mun ji wannan gobe labarin annabi Ibrahim lokacin da mala'iku suka biyo daga wajen shi lokaci yayi abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah muna roƙonka ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi gaba daya ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure ka ba su daidai su ya Allah masu taimaka ma addininka ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana a wannan dare na Ramadan ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu diyanmu ka kama diyanmu zuwa ga abin da kake so da mu kanmu ya rabbal alamin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وزودكم الله التقوى واياكم